والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗe mu a wannan wata mai albarka na Ramadan a wannan masallaci mai albarka da ke garin Kwalfa inda muke wato gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma ainihin kamar yadda mun ka fara a shekarar da ta gabata cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala da kaddara wasa ya muna baiwa da arziki na sake shaidar wannan wata mai albarka na Ramadan yau muna biyu ga watan ramadana na shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da sha tara ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda miladiya wannan shine darasinmu na ɗai a cikin tafsirinmu na wannan shekara mai albarka wato tafsiri na farko kenan wanda alhamdulillahi a bara mun ka soma karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci inda muka fara daga suratul fatiha mun ka kai mun ka shiga suratul baqara tun daga aya ta ɗaya Allah subhanahu wataala ya albarkace mu da tsayawa kan aya ta ɗari biyu da ashirin da uku wanda saboda waiwayi aron tafiya za mu dawo wato daidai aya ta ɗari biyu da ashirin daidai ko? insha Allah da ɗaya da ɗaya shine zancen Allah kamar yadda malai karanta mana wala tankihul mushrikati ko hatta yu'minna wato kuma kamar yadda alhamdulillahi tare da ni akwai littafin da ya tawil fi ma'anit tanzil na babban malamin musulunci Shehu Abdullahi Gwandu Balarabin ƙasar yamma shi yasa insha Allah za mu yi hikaya a cikin tafsirinsa kun san mu ba masu tafsiri aka ce mana masu hikaya ka faɗa abin da shi shehu abdullahi shi ya mufassiru mu ko mu haki to Allah sa mai hikaya daidai isar da sako daidai babu shakka wannan tafsiri ne mai cike da ma'anoni da hikimomi na balaga da adabin larabawa da hikimomi na fiqh da sauransu ya yi iya kokari ne wurin bayyana ma'anonin alkur'ani mai girma to shine malam yake cewa bayan Allah subhanahu wataala ce wala tankihu ay tatazawwaju ayyuhal muslimuna al mushrikati ya ku dannan musulmi kada ku aure wato ainihin al mushrikati mushrikai sune al kafirati kafirai hatta yu'minna har sai sun yi imani sun bada gaskiya zuwa ga Allah subhanahu wataala wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wato bawya wadda an mumina ta fi alkhairi daga mushirika ɗiya hurratun wato ko da ɗiya ce idh yajuzu nikahu halil huri domin aurenta ya halatta ainihin ga ɗa namiji aure bauya mace ya halatta sai dai abinda annan wato akwai tawaya saboda ita bauya duk abinda ta haifa to ba naka na ba kai miji na mai gidanta na wanda adda ita ba ko da ya auren maka da ita ɗiyan nan rara guda shi na ita tattara su shi kai su kasuwa shi sai suwa to shi a effect ma'ana illa ta auren bauya amma fa da auren mushrika to gara auren wagga bauya wato ainihin yafi shine in adama qaula in ya rasa wato ainihin dawainiya ta aure Allah subhanahu wataala ya ambata cewa wanda duk ainihin ya zan bashi iya auren daya to ya aure bauya babu ne wa khafal fitina kuma ya ji tsoron fitina aukawa cikin sabo to babu laihi sha'auri ainihin bauya kama ya ati kama yadda zai zo ainihin can gaba waya juzu lil abdi mutlaqan kuma ya halatta shi kan gabawa kai tsaye shi bawa ya halatta sha'auri bauya wato babu kaidi akai amma shi da namiji to dole sai in ya rasa yadda zai yi na sannan ya halatta sha'auri bauya wa sababu nuzuliha al'aibu ala man tazawwaja amatan wa targibuhu fi nikahi hurratin mushrika wagga aya ta sauka inji shehu abdullahi saboda yadda wanda su- su- waɗansu mutane sun ka aibanta wanda ya auri bauya suna kwadaitar da shi akan ya taho shi auri wata mata mushrika don tana ɗaya sai aya ga ta sauka don ta kore wacce illatawa da an kai walau a ajabatkum ko da ko wato ainihin su ƴaƴan nan sun burge ku bisa ga kyawun su to ku aure mushrika ko min munin ta yafi muku eh, ku aure bawaya ko min munin ta yafi muku alkhairi li jamaliha wa maliha wato run kyawun ta ko dukiyarta wa hadha wagga aya inda shehu abdullahi yace makhasusun take banta bi ghairi kitabiyati wato da waɗanda ba ahlul kitabi ba ana magana ne akan mushrikai pagans waɗanda ba su da addini to su aka mihin wala tankihul mushrikati hatta yu'minna domin ko akwai ayar da Allah ya ce wal muhsanatu minal ladina utul kitaba an halatta muku ahlul kitabi su banda su kenan duk lokacin da an ka ce al mushrikina to ya kunshi yahudu da nasara da mushrikai sai in an samu wata aya sai a ce mata mi muqayyada wanda sai a ce mata aya ce am hukunci ne am wanda ya gani lakin kariha malikun sai dai imam malik ya kyamaci alharbiyatu wato kahirar da ana yaƙi da ƙasarsu ahalul kitabi ta amma ba a shiri da su to yanzu kiristocin najeriya ahalul zimma na ko alharbiyuna na waɗanda aka waɗa da suna to wallahu ta'ala a'lam. wa kariha ha ibnu umar abdullahi dan umar ya kyamaci mutun sha'awar kahirar da aka faɗa da ƙasarsu lokacin ta zo ta kulla muku shiri ko ta rinka aika musu asirin mutlaqan kai tsaye Allah ya ce wala tunkihu kada ku auri wala tunkihu almu'minati almushrikina wala tunkihu almushrikina haka nan kada ku aurar mu'minai ku auren ce su ga mushrikai kada ku dauki ƴaƴan ku kenan ku ba mushriki wanda bai san Allah ba ai al-kuffara kafirai mutlaqan wato dukkanin su ijma'an bisa ga ijma'i ba a ce banda ahlul kitabi ba su ka ahlul kitabi haramun na in dai mata na auren musu amma ya halatta a auren matansu lura da cewa mace tana ƙarƙashin addinin mijinta idan ka auri kirista kana iya tasarrufi ka juya ta amma in kirista ya auri musulma to nan take shi na iya canza mata addini shi yasa ya ce ai alkufaru mutlaqan ijma'a wanga ijma'i na babu sabanin malamai hatta yi uminu sai sun yi imani da Allah sannan ya halatta a auren musu da 'ya'ya musulmai wala abidun mu'minun bawa mumini khairun shi yafi alkhairi min mushrikin daga mushriki walau a ajabkun ko da ko ya burge ku ya ba ku shawa ku mata ko ku waliyan mata da za ku aurar da ainihin ayan ku al mushriku shine mushriki limalihi dun dukiya ta waje malihi da kyawu ne waya juzu ya halatta lil abdil muslimi ga bawa musulmi an yi tazawwaja horatan shi aure ɗaya bi riga ha da yaddata ya halatta bawa shi aure ɗaya amma an rasa wani abu guda da aka ce maka fa'a wata ran tana iya mai kuri ta ce kai da abba ai taimaka mana ne to ba a son kafa ana son a samu kafa'a ga aure yawwa wa in gharraha fala hal khiyaru in ya ruɗe ta yanzu ya shiga a wadana sai da aka daura aure sai ta gano bawa na to tana da zabi an gane tana da zaɓin ta ci gaba da zama da shi ko ko ta walwala aurenta ta yaya ta hanyar kaiwa inda alƙali ta kai ko ta ce to ranka daɗe da ya ta wuce ya ɗana ashe da baya bayan ɗaura aure mun ha gano ashe bawa na to lan fala ka yaro sai alƙali ya buɗe aure in ta ce kuma babu lahi za ta ci gaba da zama da shi shikenan me a hujja akan haka hadisin barira barira Allah ƙara mata yadda bauya ce amma ita asali da ita da mijinta duk bayi ne duk bayi ne shikenan ranar nan sai barira ta samu yanci bayan ta samu yanci ta ce to ita kawai wallahi ba ta ba ta zama da bawa bawa ta ka- ba ta bawa ta ka zama da shi yace kiwa Allah ki hankuri yace a wallahi ta a an haka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce barira ki yi hankuri ki koma mijinki tace a annabi shawara kaka bai ko umarni ya ce inna ma a ta shaffa ceto na ne kai shawara ta ba wani na ba ta ceto ba ni iya ha abdullahi bin abu ya ce annabi na ce mai kalli yadda na manta sunan shi ya ambaci sunan mijin na ta yadda mu akan bari da har kuka shi kai saboda ta ce ba ta so ne wa ashara ila illatin nahyi sai Allah ya ishara bisa ga dalilin da yace kada a aure wato kada ku auri mushrikai mata komin kyawun su gara ku aure ku aure bayi mata ko min muninsu haka nan kada ku auren mu mushriki ko min kyawo ne da dukiya ce ku auren mu musulmi ya fi muku alkhairi to yanzu Allah zai yi bayani illa masababu ala taharimi hadha sai Allah ce ulaika waɗannan ai ahlu shirki mushrikai da una ilan nari suna kira ne zuwa ga wata bid'a ihib ta hanyar kiran da suke ilal amalil mujibi laha wato aikin da ke wajabtar da shiga wuta fala taliku munaka hatuhum to haka bata dace a aurace ce ne da su ba wallahu alhali shi ko Allah ya da'u yana kira ala lisani rusulihi ta halshin manzanninsa ai almuradu awliya Allah abinda aka nuna nan shine waliyan Allah fa udhifa almudafu sai an ka share mudafan ilaihi ulaika awliya'ullah yad'una ila aljannati an fahimta ko suna kira zuwa ga aljanna wal maghfirati da kuma gafara ita ce al'amalu al'amalu almujibi lahuma wanda ke wajabtar da samun aljanna da kuma gafar ubangiji bi iznihi ay bi iradatihi da irada Allah fatajibu ijabatuhu bi tazwiji awliya'ihi wato sai ya zama ta hanyar auren masoyansa waɗanda an mutanen kirki wato ainihin sai a samu hanyar shiga aljanna idan aka aure mutumin kirki ko ka aure mutumin kirki to za ta kai ka zuwa ga aljanna idan ka aure mutumin banza ko mushriki ko fasiki zai kai ka zuwa ga wuta Allah subhanahu wataala shi kare Allah ya ce wa bayyinu ayatihi lin-nas Allah na yin bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkaruna domin su rinka tunatuwa suna wa'astuwa ga lamarin ubangiji shine shi wa Abdullahi ya ce ta'izuna suna wa'astuwa a idza tadabbaru adillati in sun ka lura sun ka aje hankalin su ga ayoyin Allah wa hujjatihi da hujjojinsa fi awamirihi ga umarnin Allah wa rawahihi da hane-hanen sa wa hakami da hukunci hukunci walamma kanat almar'atu fil jahiliya yadda ya kasance mace a lokacin jahiliya idza hadat wato dai ta yi al'ada la tu'akalu ba a cin abincin ta wala tusharabu ba a sha abincin ta ba a sha da ita wala tujalasu ba a ko zama da ita wuri guda ka fi'ilil yahudi wal majusi kamar yadda yahudawa da majusawa ka yi wasu al sabitu ibn dahada'i don haka sabitu ibn dahada'i sai tashi ya tambaya cikin sahabbai zalika fi nafarin min sahaba a cikin jama'a daga cikin sahabbai tashi ya tambaya me a hukuncin wanga abu da akai sai Allah ya ce wai salunaka wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tabiru nisaa fil mahid wa la taqrabuhun ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم فأتوهن.
الله فأتوه فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
wannan aya tana cikin ayoyin da hunka ji Shehu Abdullahi ya ambata mana dalilin saukarta yace nazala wagga aya ta sauka wa yasalunaka anil mahidi suna tambaye ka game da al'ada masdarun wanga al mahidi masdari ne an fahimta hada yahidu haidatan wa mahidatan kalmaji kamar a ce almaji'u an fahimta ko a aw makanihi ana nuhin lokacin al'ada ko ko wurin da aka al'ada mi ya halatta ga miji dangane da mata te a lokacin da take al'ada kaga period kenan zamani ko ko ga al'aurar ta inda take al'ada ma za ya falu min nisa'i mi za a aikata da mata fihi game da wannan lokaci wala allahu subhanahu inna ma zakar yas'alunaka wato abin da yasa Shehu Abdullahi ya ce abin da yasa Allah ya ambaci shi yasa muka ce muku mu hikaya muka yanzu a- tafsiri na shi kamar da tafsiri Mm, tafsirin magabata kenan Allah ji kansu da rahama yas'alunaka suna tambayar ka bi ghairi wawin bai ce wa yas'alunaka ba ko ita ce me yasa wa yas'alunaka ko yawwa yas'alunaka bi ghairi wawin salasan thumma biha Ai- ai, ya zo a wata ruwaya yas'alunaka a wata ruwaya kuma an samu ainihin li'anna su'alati al-awwal kana fi awqatin mutafarriqa wa salasatu al-akhira kana fi waqtin wahidin saboda an yi tambayoyi ne ba guda ba to shi yasa zaka ga wata ruwa yas'alunaka wani wuri an ka ce kuma wa yas'alunaka sun sake tambayar ka akan wato ainihin al'ada falidhalika zakara ha bi harfil jam'i qalahu al-baydawi saboda idan an ka ce mutum guda da ya tambaya za a ce yas'aluka anil mahidi amma me yasa an ka ce wa yas'alunaka anil mahidi saboda an yi tambayar ba so guda ba wanga ya tambaya wanga ya tambaya duk ba a ba da amsa ba sai da an ka jire duk sun haga tambayo sai an ka ce wa yas'alunaka suna tambayarka ashe hikimar qur'ani ba duk mutum guda ya tambaya ba an ka ce yas'alunaka ce ai to ai mutum guda na ya tambaya an ka ce wa yas'alunaka to shi na mallamai sun ka ce ma kaji abin da ya faru qala hul baydawi shehu abdullahi ya ce ba ni na faɗi haka ba imamul baydawi ya faɗa a cikin tafsirinsa Ƙul ka ce huwa, ai alhaidu ita al'adar nan azan ƙazanta ce, shai'un abu ne mustaƙadirun wato mai wato ƙazanta, mu'udhin yana cutar da manya ƙarubu wanda ya kusance shi. An bayyanta ko? Nufratan minhu aw mahalluhu wato an faɗi haka domin a ƙaurace ma wannan gurin aw mahalli ko bagirinsa wanda shine zance mafi inganci. Walil mar'ati fi waqtihi thamaniyatu asma' wato ana kiran mace mai al'ada da sunaye kusan guda takwas a larabci wata fa'ida lugawiyya ke ne kawo mana ana ce mata ha'id ana ce mata arik ana ce mata farik ana ce mata tamis ana ce mata nafis ana ce mata kabir ana ce mata dhahik ana ce mata tamif duka sunayen ga sunan mace mai al'ada na a larabci shi yasa babu harshen da addayalwa kalmomi irin harshen larabci malamai sun fassara wamra'atuhu qa'imatun fa dhahikat ay hadat kaga abdahiku kenan bi ma'anar haidu yace wa inna ma wasafahu ya siffanta shi bi annahu adan cewa kazanta ce warattaba alaihi alhukmu bil fa'i ish'aran bi annahu al'illatu fi qawlihi qul huwa adan sai ce fa'tazilu nan take ku kaurace ma wannan saboda an nuna lalle kazanta ne fa'tazilun nisa ai wat'ihin ana nuhin saduwa da su kaga qur'ani yanzu in ka ce qur'ani za ka dauka tsagwaro ne fa'taziluhunna ko fil mahidi fa'tazilun nisa fil mahidi to gaba ɗaya za ka tashi ka bar gidan kaga mi abin manci kenan da yahudawa babu manci kenan ai aka bar gidan jiya ta an hukuma amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara mi shi ya fassara cewa to ga inda aka nufi ai wat'uhunna faqat hadha muttafaqun ala taharimihi ijma'an saduwa da su a lokacin al'ada an yi ijma'i akan haramcin sa wa yahrumu al-istimta'u bima bayna surrati wa rukba ya haramta a ji daɗi da abin da ke tsakanin cibiyarsu zuwa gwiwa inda mashhur a gurin mashhuri mazhabi malikin mahiyan malaman mazhabin imam malik yana da kyau mu rinka bambance tsakanin al-mashhur fil madhhab da qaulu imam al-madhhab da qaulun fil madhhab da qaulul madhhab an ce dukkanin suna da bambanci akwai lokacin da hadha huwa mashhurun fil madhhab lakin imam al-madhhab lam yadri bi hadha al-hukm wa lam yaqif alayh rubbama lam yaqul fihi shay Allah samun gani wa abi hanifa da abi hanifa wa shafi'i da shafi'i wa ajaza ahmad imam ahmad ya halatta a ji daɗi da abin da ke tsakanin gwiwa zuwa cibiya banda saduwa wa ba'dul malikiyyati wa shafi'iyya al-istimta'u bima dunal farj shafi'iyya da wasu bangare na malikiya sun tafi akan cewa saduwa dai an ka hana fil mahidi ai fi waqtihi aw mahallihi wato a lokacin al'adar nan ko kuma ainihin bagirin da suke al'ada wala ta ƙarabuhunna ka kusance su lil jima'i domin mi saduwa da su in ka ce wala ta ƙarabuhunna kada ku kusance su ha to zu ka tsaya nan ka yi hasararka a'a mi a hasarar magabata ta hanyar saduwa ake ne da ko kusa da su kai to sai a rubuta ma zunubi don ka aikata sabo hatta ya ɗahurin da sai sun yi tsalki bi sukuni tsa'i an karanta shi da yi matsa'un sukuni a ce ya tsohur lil jamhuri ga ainihin ƙira'ar jamhur mahiyyan malaman ƙur'ani haka sun hakaranta wa bi tashdidiha wato da kuma hatta ya da hurna an gane walha'i da kuma ya hurna sai a mata shadda li hamzata wal kisa'i da ƙira'a imamu hamza da ƙira'a kisa'i wa asim da kuma imamu asim fi riwayatin ibn abbas ta hanyar ruwa ibn abbas wa fihi idghamu ta'i fil asli fi ta'i asali ya hurna ne an fahimta ko wato akwai shigar da ta'un cikin da'un li aksaril hayd min ay yaghtasilna ba'da inqita'ihi ghuslu al janabati wato za su yi wanka bayan kaciwarsa kamar irin wanka na janaba inda inda malikin a gurin Imam Malik wa Shafi'i da Imam Shafi'i wa Ahmad da Imam Ahmad wa qala Abu Hanifa Abu Hanifa ya ce inin qata adamuha idan jininta ya kace li aksar al-haidi wato ga mafi yawan al'ada wa huwa asharatu ayyamin indahu domin shi Abu Hanifa yana ganin shi kai ma da yawa na gari ka okay akwai kamar fitina ko to an gane ko shi a wurin abu hanifa mafi yawancin al'ada kwana goma ne an fahimta duk da kamar da ko jama'an bata a imamu muhammad bin ufaimin ya rubuta littafi a risala fil dima ciki ya yi bayani gamsashe akan matsayin malamai game da ƙididdigi kwanukan mace ga al'ada zance mafi inganci shine babu wasu specific kwanuka ƙayyadaddu da an ka ce adadin kwana kaza kun za a ‘yan kuka diba littafin malikiya za su ce kwana goma sha biyar to a wani abu hanifa kwana goma to ai kuma duk matan guda ne ya za a yi su bambanta shi yasa ma cikin hujjar da shi usaimi ya kawo ya ce daga cikin abin da ka nuna hujjar ba ta da hujja shine ittirabul aqwal cin karo tsakanin maganganun da maluma da suka kayyade shi yasa aka bar shi cewa duk lokacin da mace ta ga jini matukar jinin nan ba na ciwo bane to jini ne na al'ada ko da ya kai ku kwana kaza in ba ya zarce mata ba koyo shi yana zuwa sai ya zama jinin istihaba to yake cewa eh jaza wat'uha ya halatta a sadu da ita wa qawluhu wala taqrabuhunna ta'kidun lil hukmi wato karfafa zance ne na fa'tazilu nisaa fil mahidi wa bayanun ligayati ko bayani ne ga kaiwa matuƙa ga hanawa fa'iza ta ɗahar in sun ka samu tsalki bilma'i ta hanyar ainihin ruwa sun kai wanka kenan nan da an ka ce hatta ya tsahur na sai sun samu tsalki fa'iza ta ɗahar na to yin wanka kenan tsalki na farko shine in ƙi dam shi yasa aka ce dole sai kana loka za ka bambance abin gansu ai hatta ya tsahurna hatta yanqati addamu sai jini ya kasa fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah fa'tuhunna lil jama'i ta hanyar saduwa min haythu amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku bi tajannubihi fil hayd ta hanyar nisantar kun nisanta a lokacin al'ada da Allah ya hana ku wa huwa al shine gaban su wala ta'duhu ila ghairi kada ku karce kauce ma wato gaba zuwa ga wani wuri wanda ba shi ba wa min libtida'il ghaya ani min dinga min haythu an qayyade muku wato an qayyade zuwan min anan tana nuna ta inda Allah ya ce ku sadu da su a ibtida'il ibtida' ne lil ghaya bi ma'ana fi an fahimta fi haythu amarakumullah inda nan inda Allah ya ce ku sadu da su wa alam annal a'imma yace ka sani cewa dukkanin malaman musulunci ajma'u sun yi ijma'i wato dukkan ga bayani yana da alaka da wagga aya ajma'u sun yi ijma'i ala suqutis salati game da faduwar sallah wa fada wa qada'iha da rankunta anal haidi wato ga mace mai al'ada ita mace mai al'ada babu ranko gare ta ba ta kuma yin sallah a lokacin da take al'ada in ko ta yi kwana goma sha ba ta sallah wasaumi haka nan da azumi wa taqdihi amma za ta ranka shi shi kam wa ala hurmati tawafi bil bait haka nan an haramta mata yin tawafi ga dakin Kaaba wa annahu yahrumu bin nifasi ma yahrumu bil haidi kuma duk abin da ya haramta ga mai al'ada to ya haramta ga mai jinin biki wadda ta haihu waqtalafu sun yi sabani fi aqallihi ma game da karancin kwanukan wala hadda lahu inda malikin amma a gurin imam malik bashi da karanci ba wata gehen adadi ba ƙaryade ba an ka ce kwara guda ko yini ko wani abu balid daf'atu haidin yace kai ko da zubuwar jini guda al'ada ce a gurin imam malik kuma haka ne akwai matar da so guda kawai zai daga shikenan ta al'ada ta Allah ya wajabta mata na'am wa aqallu inda shafi'i wa ahmad yawmun wa laylatun yace mafi karancin sa a gurin shafi'i da imam ahmad yini da kwana wa inda abi hanifa ta salasata ayyami a gurin abu hanifa ku kwana uku kaga ku ce ku ci kuma ka Allah hafa wato sannan kariba yadda malaman ga Allah musu hikima Allah ji kansu hmm wa aqallun nifasi inda abi hanifata mafi karancin jinin biki kwano kan karancin sa a gurin abu hanifa 25 yawman kwana 23 wa aksaruhu inda al-aksaru 60 amma mafi yawancin kwanuka a gurin mahiyan malamai kwana 60 wa inda abi hanifa ta 40 a gurin abu hanifa kwana 40 wa aksaru al-haid inda malikin amma mafi yawancin al'ada inda imam malik an fahimta ko yakhtalifu bi ikhtilafin nisa to shi ma mali ya kasa mata gida uku kamar yadda kuka ji mai ahlar ya ce khamsatu ashara lil mubtadi'a wato kwana goma sha biyar ga wadda ta fara al'ada yarinya da ta fara al'ada to kwana goma sha biyar an limit ɗin al'adarta ma'ana kamar da ya bayani a can ya ka ce ta fara al'ada gobe jini ya zubo kwana uku ta ƙara uku har zuwa dai ka su wuce goma sha biyar da su wuce goma sha biyar a wurin imam malik ko a mazhabin malikiya to ta shiga kwanukan istihaba walil mu'tadati adatuha ita ko da ta saba to da al'adarta kila tun kwanuka hudu ta fara da su to yanzu ko da ta wuce hudu din nan sai dai zama a ƙara mata ta kai irin wurin mubtadi'a din ga sai ta kai sha biyar din nan har yanzu wal hamilu in ra'ati dama yace ita ko mai juna biyu idan ta ga jini fa huwa haidun to al'ada ce khilafan li abi hanifa sabani shi abu hanifa shi yana ganin ba don a gurinsa ba ta al'ada fa'in lamta ta gayyar adatu ha fakal hamil wa illa falaha in al'adar ta bata canja ba tana nan yadda take kamar ainihin ita ma mai juna biyu falaha ba a da salasata a shurin nisfu shaharin in ko cikin ta kai wata uku to ainihin za ta ɗauki rabin wata su ne da kwana goma sha biyu nan wani hawi da makamancinsa ainihin irin wato wata uku wata hudu wa ba da sita ishiruna in ko ta kai wata shidda juna biyu ɗinta ya kai wata shidda to ishiruna kwana ashirin wani hawihi da makamancinsa shi ne wata nawa bakwai takwas wa awwalu sinnil haid inda al-arba'ati tis'u sinina wato shekarun da al'ada ke zo mace su ma kamar yadda muka faɗi ibnu taymiya da sauran malaman suna suka ce babu karancin shekaru ba kayyade shekaru ba su ma kayyade su abu ne wanda bai zo ba a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai sun ittihada su to su ne na shehu abdullahi ke hoda mana yake cewa wa awwalu sinnil haid inda al-arba'ati tis'u sinin farkon shekarun da al'ada ke zo mace a gurin malaman nan guda hudu Malik Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad shekara tara wala abi hanifa ta qaulun bi annahu 15 sana amma abu hanifa ya ce sai ta kai shekara 15 wala hadda la aqalli inda inda malikin wa shafi'i eh li amalihi amma a cewa to al'ada shekara nawa take ɗauke mace an fahimta ko to a gurin imam malik bai sanya adadi ba haka nan shafi'i bai sanya adadi ba amma abu hanifa ya ce sittuna suna shekara 60 wa ahmad shi ko imam ahmad ya ce kamsuna shekara 50 amma ibnu taymiya ce wujudan wa adama yaushe al'ada ka fara ma mace ran da ta gane ta yaushe ta ka ɗauke mata ran da abba ta gane ta ba shar'ai na ibn taymiya kuma yace babu hujja ga wanda ya kayyade to in kace shigar hamsin sai ta yi hukuma hukuncin dole a tantance shi don yanzu sallah za ta yi kokin sallah za ta yi inda nassi na ce haka nan annabi ya ce haka nan shi kenan an gama to amma malami na ittihadi ne yusibu wa yukhdiu na wa qallu tuhuri bainal haidatayn nisfu shahrin inda al-aksari mafi karancin samun tsalkin da mace ka yi tsakanin al'ada zuwa al'ada to ainihin rabin wata kwana goma sha biyar an fahimta misali in ta yi al'ada yanzu to nan da kwana a ƙila ta yi wanga wata to a samu dai kwana goma sha biyar karancin tsakanin al'awar da al'ada zuwa zuwa al'ada wata kwana ishirin wata wata guda wata ma fiye da haka shi yasa gurin iddan mata ta bambanta mata wata an sake ta wadda za ta lissahi da ƙuru'u da an ka ce salasa ta ƙuru'u to wata wata na faɗe ainihin wata kusan biyat sannan ta sake wata al'ada duk akwai su ba ka irin ta kaga akwai dogon zango wata ko cikin in short period ta gama idda ta gaba saboda babu interval da yawa lokaci ko to ina ga saboda kiyaye ka'ida kuma yawan fara amma ina ga mallam bari mu tashi na sa'a kuma yahi kan gaba وقال أهم ثلاثة عشر إمام أحمد تكوانا قوم شاوك ولا كفارة على موضع في الحيد yace to babu kafara ga wanda ya sadu da mata ta yi tana al'ada amma ya ci karo da nasa hadisi an gane ko akwai fahimta ta sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas kuma hadisi ya inganta wanda yace tasaddaqu bi dinari zai sadaka da dinari to amma ba ka da dinari mallah sai dai ka kwatanta ka yi sadaka ka zama kafar Allah eh ai yanzu affirmatively dinari wa ya ta samma rubu dinari nawa ce 130 talatin da wani abu to so hudu dubu ɗari shida aka magana to na kai na ɗari shida kai bashi su ko da ke wannan can da su don haka kila shi wallan nuna dubu ɗari shida ba wani abu na magana yau Allah shi ƙara albarka don haka jama'a dubu ɗari shida ba sana ba kuma wannan sahabi an ka ce ba zai fatawa bisa ga ra'ayi ne ba dole yana da nasi don haka Allah ji kan shehu Abdullahi yace bal ya tubu wa yastaghfiru sai dai ya tuba ya nemi gafara Allah wa qala Ahmadu Imam Ahmad yace tasaddaqu bi dinari to kai sai sadaka da dinari wa idan qada adamu ha idan jinin ta ya katse al'ada ta dauke wa adimatil ma ta rasa ruwa kuma ga lokacin sallah yayi ta tayammamu lis salati to ta yi tayammamu don yin sallah wala yahillu wata'u hadihi ba ya halatta a sadar ita ɗaya ta ta imama inda maliki amma hawa gurin imam mali wa abi hanifa da abu hanifa khilafan li shafi'i wa ahmad sabanin imam shafi'i da ahmad wata qara'ul ha'idul qur'ana inda malikin a gurin imam mali ya halatta mai al'ada ta karanta qur'ani khilafan li baqihi sabanin saura su ka zoce bai halatta ba sai ta yi tsarki wallahu alamu allah shi adda sani inna allah lalle allah yuhibbut tawabina yana son masu tuba wa hibbul mutatahhirina shina son masu tsarki min al-aqzari daga tsabantawa zunubi da zanubai al-ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah sai nisa'ukum harsul lakum gobe Allah ya kai